من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب
suka ce ya su ma'aikan Allah da suka zo illa rusul rabbika mu ma'aikan ubangijin ka ne la yasulu ilayka la yasulu ilayka ba za su iya saduwa ilayka zuwa gare ka bisukin da wani mummunan aiki ba fasali da ahalinka don haka suka ce ka tafi da ahalinka idin minan laili a wani yanki na dare wala yartafi minkum ahadun kada ɗaya ya juyo daga cikin illan ra'atuka ko kuma illan ra'ataka idan kai masa rufa'a zai zama badali daga ahadun din can ma'ana wala yatafin minkum ahadun kada dai ya juyo daga cikin ku sai dai ko matarka idan kuma kai masa nasaba zai zama an istina'in sa ne daga cikin ahadu ma'ana fasli da ahalinka ka tafi da ahalinka in lamra ataka sai dai matarka ita wannan kada ka tafi da ita inna hu musibaha cewa lamarin da sha'anin musibaha ma asabu abin da ya same su shi ma zai same ta duk da ba aiki take ba saboda tana tare da su a cikin yin aikin dan haka idan mutum ya zo yana lalata yana lalata yana lalata ko baka yi ba ka zauna kana tare da shi kana goya masa a cikin aikin lalata to idan fushin Allah zo kai ma har kai zai hana za ka za sai da zairar ɗan sai da abin masana mata su dambe shi ba ke ce a rasulun layi ana halittu wakilan salihuna ko an hula ko wakilan salihuna yanzu ma halaka ko kuma a halakar da mu akwai ga mutanen kirki a tare da mu shugaba ya ce za ka sura alhabasu yawa idan idan bala'i yayi yawa barna ta yawa to idan ta zo har wanda ba ruwansa sai ta tafi da shi na'am to da haka abinda zai sami su ma ne samun tare inda mawuki da kuma su hakika ma alƙarwatarsu lokacin alƙawarin zuwan azabar asubu shi ne lokacin asibari halittu subu bi kari don shi allah fudu sai ya ce ni ina son mafi gaggawa daga haka da ce halittu subu bi kari yanzu lokacin asibari ba makusanci ba ne a makusanci ba فلما جاء أمرنا جعلنا
Allah ya ce yayin da lamarin ya rufe kilakiyar da halakar da su da Allah aliya ha safila ha ubangiji sai muka sanya saman ita alƙaryar tasu muka juyar da ita koma ƙasa shi ne mala'ika zuwiru ya ɗauko garin daga can ƙasa ya ɗauko alƙaryar tasu an ce wani ruwa biyar ne ita ƙasar su gumta tattare haka mala'ika zuwiru ya sanya fuka-fukinsa ya jujjugo garin gaba ɗayansu ya ɗaga shi sama an ce hatta irin bayan allah wanda suke cikin sama ta ɗaya sai da suka dinga jiyo irin kukan karnukan garin da ta da kuka na zakaru na zakarun garin suka ya daga ta sama sannan mala'ika jibril juya wannan garin ya kifa shi haka aka yi musu aka yi musu wannan aka yi musu wannan aka yi musu wannan bala'i wannan tashin hankali shine kaga yake cewa mala'ika kwaya ɗaya ya zo ya halakar da ƙasar su gun saboda ya ce muke annaban Allah annabu dudu amma shugaba sallallahu alaihi wasallam sanda aka yi badar mala'ika dubu biyar ubangiji ya turo masa mala'ika ne ma kifar da gari ya ko mala'iku dubu biyar nan za ka san girman manzon Allah yawa duk irin abin da Allah ya bawa ya bawa annaba idan ka duba sai ga ajalibin manzon Allah ubangiji ya ya ninka wannan abin ya zama ya fara kirkar rusul fansanna ba ababu ala ba'd sai ga manzon Allah ubangiji ya ninka shi kaga sai Allah ya turo mala'ika dubu biyar mala'iku dubu biyar haka suka sauko da da farko dubu uku suka zo sai Allah bai ko ya turo dubu biyar domin ke mace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wa amarna alaiha hijaratun min sijil Allah ya ce muka yi musu ruwa ruwan sama na dutsuna dutsuna wanda suka rufe jilin wayanda ya zama duwatsu wanda ya za an dafa su da wuta dutsunan wuta kuma sai aka musu ruwan wannan shi ne malamai suka ce wayanda suke cikin garin inda shashin malaman tafsiri wayanda suke cikin ita alƙaryar su ne wayannan wanda aka dauki garin aka cife da su amma wayanda aka yi musu wannan ruwan duwatsunan kuma wayanda ya zama sun fitar daga cikin garin sai allah ya turo ya turo aka dinga jifa su da wannan dutsuna da wuta dan an ce akwai wanda ma yana cikin haramin maka a wannan lokacin dan kasar sudum ne yana daga cikin masu yin wannan mummunan aikin sai ya shiga cikin kasar harami saboda ka sai allah wannan dutsen sai ya zo tsaya daga wajen harami an ce sai da yi kwana arba'in a cikin harami sannan ya fito yana fitowa kuwa allah ya jeho wannan aka mawa aka jeho masa wannan dutsen ya babbace ya kone to halallah mu mamdud kuma wanda suke masu bibiyar juna musawwamata kakar zarar na
مردود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد na'am mamdudi ubangiji ya ce masu bibiyar juna musawwamata a bari yi wa alama kowane dutse an yi mata alama an rubuta sunan wanda za a jefa da wannan dutsen kamar yadda aka yi wasu abrahatu lokacin da suka zo za su rushe ka'aba kaga haka aka yi musu kowane dutse akwai sunan wanda aka rubuta Allah Allah shine da lamarin ma dole mutum ya ji tsoron ubangiji Allah ya ce wa magiya da zalimi da ribayi ai wa magiya ita wannan gari alƙarya ta mutanen annabi nuhu ko ko waɗannan duwatsu ba ta zama bi ma'idin ba ta zama mai nisa ba min zalimi daga garin waɗannan azzalimai ba ta zama mai nisa ba daga garin waɗannan daga su waɗannan azzalimai su ne mutanen maka suna wucewa ta hanyar wajen ake buga musu labari ku yi izina mana ku gane ga su sun karyata ma'aika ga abin da ubangiji ya musu kuma to ga manzon Allah an biyo muku idan kun yi kuma abin da za a muku kenan kuwa ta ku karshe da suka yi su mutanen maka su ake gawa aka aka yi yiwa ne suka yi aka gaya musu abin da ya faru da mutanen annabi nuhu mutanen annabi nuhu ubangiji ya turo ruwa an halakar da duniyar gabaki daya sai wanda yake cikin jirgi ga mutanen annabi hudu Allah ya turo da iska an halaka su ga su san gawa an yi musu tsawa mala'ika jibril ya musu tsawa duk sun halaka ga su mutanen annabi lutu kuma duk wayannan guduwa suna suna kusa da kasar hijaz kaga ita ita alƙaryar mutanen lutu in za su je sha suna wucewa ta nan tana wajen cikin urdun wajen yankin kasar jordan da can kafin a cikin iraki suke da annabi ibrahim a gari babira annabi ibrahim ya zo na a falastin shi kuma ya zo na a cikin kasar sudan duk sun sani da suka yi imani kuwa ga baki ɗin su jikajigen wurin sha ubangiji su ya tattaro su cikin ƙasar bada ba su taɓa ganin tashin hankali irin da wannan lokaci ba manya-manyan su ga baki ɗin duk a karkashe su irin su abu jihanin su kutubatu su shaibatu su wani da ɗan kutubatu su umayyatu da sauran manya-manyan kafaran maka wanda ake ake ganin su wanda ake ganin su waɗanda su ne jigajigai duk a karkashe su sai ga umayyata ana jan gawarsa a ƙasa jikinsa ma yana tsinkewa sai ga abu jihalin ana jansa ya zama mushi sai ga su mutu batu wani aikin su ne manya a maka duk sun zo sun wulaƙanta kansu kuma su je lahira su ga abin da zai same su duk aka yi musu wannan aka gaggama musu da suka yi na waje
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقضوا المكيال والميزان إني عليكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ubangiji tabaraka wata'ala ya ce wa ila maryana akhahu shu'aiba min ya aike ki zuwa maryana muka aiki dan uwan su Allah shu'aib kala yace ya kuma ya ku mutane na ku budullah ku bauta wa Allah ku kada ki ubangiji kaga kullum duk wani annabi idan zai zo to zai zo da tauhidi zai zo da tauhidi shi ne a Allah a kaɗai ta ubangiji shi sa idan mutum ya zo mutuwa ba abin da ake bukata ga shi irin yace la ilaha illallah idan kuma an haife shi tauhidin ake so a fara nan kana ba shi ne za a yi masa wani ba a yi mai kiran sallah a hannunsa a kunnensa na dama a yi masa iqama a kunnensa na hagu wai dan a sanar da shi cewa bai kada ta ubangiji ka zo ga tauhidi idan sai mutum ba aka ce ba abin da yake bukata irin a ce masa la ilaha illallah na ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghayruhu ban ku da wani ubangiji ba zai rubun ba Allah ba wanda ya halicce ka ya ba kaza ya ba kaza ya ba kaza ya ba kaza ban ku da wani ubangiji kun ba shi ba wala kan musulmi iyala wal mizana yace kada ku dinga taune mudu wal mizana da kuma sikeli dan su mutanen Allah sha'ai wa halin su kenan tauye mudu shi ne Allah ya ake cewa wai lullul muqaddifin alladheena idza kalu 'ala an-nas yanfufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yufsirun abinda suke yi kenan idan ka zo za ka yi awo a gurin su su za su auna ma to sai su tauye mudu idan kuma su suka je gurin suka je nema za ka auna musu to wannan sai ka cika musu shi ne abinda suke kenan na inni arakum ya ce ni ina gaban ku da hajjin kuna cikin hidimar ubangiji wanda za ka wadatar da ku gaban yin wannan tafiye da kuke shi ne tauyen mu wani ne a haku ni ina jin shayi a gare ku kun ba ku imani ba ba ku bar wannan tauyen mutum da kuke yi ba ina jin ku shayi fa a babar yini wanda yake mai kewayewa wanda za ka zo ta kewaye da ku ta kewaye ku ta halakar da ku yana daga cikin babbar kaba'ira shi ne tauyen mutum kana siye da siyarwa ka ringa gallaza al'umma wannan ba karamin laifi ba ne shi yasa kaga a cikin hadisin imam bukhari hadisin jabir abdullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahimallahu abdan samham idza ba'a wa idza ishtara wa idza taba ubangiji yana son bawa wanda idan yaje zai siyar da abu ko idan zai siya mai sauki a wajen siye da siyarwarsa mai sauƙi iza ba idan zai siyar wa izashtara idan ma ya zo zai siya shi ma mai tausasa wa al'umma wa izakta ba haka na idan ya je neman kamar ko bashi shi ma mai ya je neman biyan bashi shi ma mai tausasawa ne Allah yana son bawa mai haka isa yan uwa mu dinga janyo mu dinga kokari muna janyo abin da zai zama mana Allah ya yarda da mu kada mu rubuta wannan duniyar wannan al'ummatai da ubangiji yake ta ba mu labari mutanen annabi luda ha mutanen annabi hudu da adawa da sun sumu dawa sun zauna a cikin duniyar nan sun fi mu karfi amma sun saba wa Allah ubangiji ya zo ya halakar da su to mu an yi mana wannan abuwan ne ba a yin masu ba a tumbuke wannan al'umma saboda rajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to amma idan mutum bai yi bai ci gaba da gallazawa yana irin halaye irin na waɗannan al'ummatai da aka halakar da su da kai ma ba ubangiji zai rikar da kai da su ko da a nan duniya ba gani ba in ka je kiyama to za ka gani don haka mu tsoron Allah na ya tsoro
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
yace wa ya kauni ya ku mutane na auki mikiyala ku cika ma'auni wal mizana da suke ku cika su bil qisd da adalci wala tabakhasu an-nas ashya'ahum kada ku tauye wa mutane abubuwan su kayan su cika musu haƙƙin su wala ta'asu fil ardi mufsidin kada ku dinga yin barna a cikin ƙasa mufsidina kuna masu mufsidina kuna masu nufin yin barna ta hanyar yin kisa da wannan da domin su yan fashi ne bayan wannan tauyin bayan wannan tauyin mutu da suke ga kuma barna da suke yi a bayan ƙasa ta hanyar kashe kashe
بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين.
na bakiyatul layi Allah ya ce baiwar Allah arzikin Allah wanda ya zama yawon gare ku bayan kun cika ma'auni kun yi adalci a cikin a cikin cinikinku khairul lakum shi yafi alheri gare ku in kuntum mu'minin idan kun kasance ku mu'mine ne abinda ubangiji ya sanya a hannunku shi yafi alheri dan haka idan kana ciniki ko kana cikin halin yin ciniki ka wadatu da ubangiji ka wadatu da abin da ubangiji ya ga karkace sai ka cuci mutane ka matsa mutane ta nan ne za ka yi arziki idan kai haka ka tara duniya ka tara duniya ta hanyar gallaza wa al'umma ko ta hanyar cuta da mutane ko ta tauye mutu ko ta tauye tsegeri to ubangiji sai ya sanya albarka a cikin dukiyar taka ƙarshe sai ga dukiyar ta taru ta taru sai kuma allah jarbe ka da ciwo baka kai baka yi adalci ba kuma ciwo ya zo ta cinye dukiyar ita cinye dukiyar ya ta cinye dukiyar ya ta cinye dukiyar karshe idan ka zo ka mutu kuma shikenan kuma magada su dauki dukiyar sai kuma su saban Allah da ita ko kuma sai ka ga mutuwa ka zo kai ta bayarwa kai ta bayarwa Allah kuma ya ki karba dan ya faɗa cikin hadisi ka gani mutum ku dinga yin sadaka ku dinga yin sadaka ba sai lokacin da dukiya ta zama ta wana ba mutum na cewa wani fulanin kaza wani fulanin kaza ya ce bakar kanin lufulanin sai ka dinga cewa a ba wani kaza a ba wani kaza da can ka tara kaki bayarwa ba za Allah ya ce ai damun ta wanan ce ko baka ce a bayar ba lokacin da ka kusan mutuwa ai dukiyar damun ba ta haka ba ce to don haka ya ce baƙiyatul lahi arzikin Allah wanda ya wanzu a hannunku bayan kun cika ma'auni kun cika sujeri kun yi adalci a cikin cinikinku khairun lakum shi ya fa alheri gare ku daga tauye mudu da kuke yi in kuntum mu'minin idan kun kasance ku mu'minai ne na
wa ma ana alaikum bi
yace wa ma ana alaikum bi hafiz ni ba ni ciwo ne a gare ku ba na na قالوا يا شعيب أفنواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد na'am an suka fada iske suka fada ga annabi shu'aib istihza'a saboda izgilanci ya shu'aib as-salawatu ka ta'amurka an takruku ma yakuda ababuna yanzu addininka ita take umartarka ka hana mu take umartarka bisa mi watsi da abin da iyayen suke bauta na gumaka aw anna aw anna fa'ala fi amwalina ma nasha'u ko kuma an waɗi kada ma'aikata abinda muka so a cikin dukiyarmu ma'ana wannan lamari ai ba zai yi ba ya za a yi haka haka suke faɗa na kala'antar halimun rashid wai haƙiƙa kai wallahi alhalimun mai sassan ne a rashidu kuma mai shiryarwa suna faɗa da iski za a ne da iskilanci a ƙwarai kai kai mai sassan ne abba mai sassan ne mai sauyin hankali ne mai shiryarwa ne saboda iskilanci ke gaya masa haka
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب kala ya ce ya komi ya kunta ne na araitu yanzu ku ba ni labari kun kunta ala bayyanatin idan na kasance akan wani hujja min rabbi daga ubangiji na wara zakani ubangiji kuma ya azurta ni minhu daga gare shi rizkan hasana arziki wanda yake mai kyau arziki na halal yanzu na zo cutan ya shi da haram wa ma uridu ya ce ni ba na nufin al'ukhali bakun in zancewa ilama alheku zuwa abinda na hane ku gabaninsa ba ina nufin abinda na hana ku ni kuma in zo wannan abin ba ne ni ba abinda nake nufi illan isla sai gyara gyara nake nufi mastaba'atu ba abinda nake nufi face gyara gare ku ta hanyar yin adalci mastaba'atu wa ma tawfiki dacewa ta dacewa ta akan wannan aiki na da'a bai zamo ba illa billahi sai dai ga ubangiji daga ubangiji ne alaihi tawakkaltu na dogara ga ubangiji na dogara gare shi wa ilaihi kuni kuma gare shi ne kuni nake mai da dukkanin lamari na
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم نوح منكم ببعيد
na'am na'am ya kawo ya ce wa ya kawo ya ku mutane na kada saba mu ya dauke ku irin kwatancin abin da ya samu mutanen annabi nuhu na halakar da su da aka yi da ruwa tsauko hudu ko ko mutanen annabi hudu da aka turo iska addabu ta zo ta halakar da su ko ko mutanen annabi salim da aka azabtar da su aka halakar da su kada wannan saba mun ya dauke ku irin kwatancin abin da ya same su su ma ko ma ya same ku wa ma qawmu lutin bi bai minkum bi bai Allah ya ce mutanen annabi lutu wajen zaman su garuruwan su ko kuma zamanin halakar da su bai zamo mani tanci minkum daga gare ku ba na'am domin su mutanen annabi sha'ayi mutanen su su maryana an sun kasance suna makotaka da garin mutanen annabi lutu kuma zamanin tsakanin zamanin su zuwa zamanin su annabi sha'aib zamani ne ba shi da nisa sosai idan Allah ya ce ai ba ba bane tunci bane gare ku dan haka ku wa'azantu ku ga irin abin da aka yi musu na'am واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود na'am fa wastaghfiru rabbakum Allah ya ce ku nemi gafar ubangiji sun matubu ilayhi sannan ku koma zuwa gare shi inna rabbi hakika ubangiji na rahimu mai jin kai ne ga mu'mini ubangiji na mai jin kan mu'mini ne wadud Allah kuma mai muhibbul lahu mai so ne ga su mu'minai idan sun mai da lamarin su zuwa ga Allah sa ba abin da ake shi sa shi wanda yake ya wanda ya zama ya ji daɗin sa su wanda suke ahalin layi bayan Allah na gari a cikin kowane hali neman yardar Allah suke yawwa neman yardar manzon Allah ake sai kuma neman yardar wanda yardar Allah take cikinsa kamar yardar iyaye neman yardar iyaye uwa uba ko kuma ne- neman yardar wanda suka bayan Allah wanda suke na gari wanda suke umarni da kyakkyawan aiki kana yin abu suna umarni da kyakkyawan aiki sun tura ka akan bin Allah sun tura ka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar manyan manyan malamai da shehunai burin su su kora mutane zuwa ga Allah kana yin abu dan su ji dadi to ai ba na abu ne su abin da suke so ka zama na Allah to kaga su ma neman yardar su neman yardar Allah ne sai kuma su iyaye sai kuma neman yardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam neman yardar manzon Allah neman yardar Allah ne to shi ne abin da mutum zai dinga nema amma ba mutum dinga neman yardar yardar wani abu yar- ya zama kai abin da kake so kauni ta yardar ne halitta ta yardar ku a yawa neman yardar Allah yake ake shi sa kuma bahani na cewa wa alal kauni irrabunil afaqu shafewa ma ta tabbata ga kauni mana inda na samu yardar manzon Allah ko ma me ya faru in dai na samu yardar manzon Allah to abinda ake nema kenan a nemi yardar Allah a nemi yardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنريك فينا ضعيفا ولولا رهقك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز kalu suka ce ya shu'ayi ma na ma na hau kasiran min ma ta kulu Ku, ba ma fahimce yawancin abin da kake faɗa ba fahimta muke yi ba ka ji ba wanda duk annabin Allah daɗin murya ma sai Allah ya bashi kuma Allah zai aiko annabi a cikin mutanensa don idan ya zo ya ga masa aike don su fahimta amma su suke faɗa mu ba ma fahimtar ma abin da kake cewa wai na lana ranar gida bai yi ba mu muna ganin ka kai mai rauni ne a cikinmu ka ji abin da suka faɗa abin da muke ganin ka kai mai rauni ne a cikinmu to wannan shine al'adar wanda suke ma'abuta wanda suke kafirai da kuma wanda suke bin halin kafirai yawa awan da suke auna mutum da shi shine awansa a duniya idan ba ka da duniya kai ba komai ba ne idan kuma wannan mai duniya ne wannan mai duniya ne to duk irin sabansa wannan shi ne nasu wannan shi ne ake so to wannan halin kafirai ne kaga irin mutanen abin da su mutane suke ga annabi sha'ibu suke cewa wani suna ganin sa shi ba rarrauna ne shi ba ikun ne shi sa abin da ake so a'a shi abin da ake so ma'auni ya zama da addini in za ka so mutum ka so shi don Allah in za ka kishi ka kishi saboda Allah shi ne abin da ake muradi kada ya zama ma'aunin ka shi kenan abin ma'auni shi ne a ga mutum da duniya wannan ba ma'auni ba ne duniya wannan ba wata amma ba ce yadda kafaran masu fi samun duniya Allah yan uwa kada duniya ta zama ita ce ma'auni ma'auni addini shi ne abin da ake auna mutum da shi idan ka ɗauki duniya ita ce ba aure a gan riga a gan mota a gan duniya a gan kudi to ka biyo halin halin kafare shi kuma al'adar ubangiji yawanci dan annabi ubangiji idan zai turo shi sai ubangiji ya turo shi haka ba za a ga dukiya a hannunsa ba gashi kuma shi ne mai komai haka haka haka ubangiji ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaki ko ya zamo annabi sauki ko ko ya zama annabi sarki sai ce ya zafi ya zama annabi bawa ya zafi ubudiya ga ubangiji na za ka kace wa illa lana raka ila bani ba mu muna ga daga kaskantacce ne a cikin mu walau la rahabuka ba dan mutanen ka ba su ne dangin ka lara da mulaka yace wallahi da mun je ki kar da kace da mun je ki kar zuwa wa ma anta alaina bi azim kai ba wani mai girma bane a gurin mu kebali bai jima bane a gurin na
qala ya qaumi arahti a'udhu alaykum min allahi wa taqaddum wa ra'akum biya inna rabbi bima ta'maluna muhim qala yace ya qaumi ya ku mutane na arahti a'udhu alaykum min allahi yanzu dangi na jama'a na su suka fi girma suka fi girma a gare ku minan lahi daga Allah da har za su kare ni saboda dangi na ba za ku ji tsoron Allah ba to kaga halin kafirai kenan da wanda suke bin halin kafirai kenan abin da suke duba in an duba an ga irin jama'a ka kai wani babba ne a ba sa duba addini shi ku Allah ba wannan yake nema ba shi ne kaga yake cewa inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum a cikin hadisin muslimu ubangiji baya duba surorinku Allah ba ruwansa da surarka ko kai mai kyau da ko ba mai kyau ba ubangiji baya duba dukiyoyinku Allah ba ruwansa da dukiyarka kana da kuɗi bakka da kuɗi Allah ba ruwansa da dukiyarka walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum abinda Allah yake duba shine zuciyarku ubangiji yana duba zuciyarka sannan kuma yana duba ayyukanka shi sa kaga a cikin hadisin turmumi hadisi ingantacce ya wucewa da a ce duniya ta kai darajar fuffiken sauro a gurin Allah kaga dai yanzu kaga sauro ma kullum ma neman kashe sauro miki saboda rashin amfanin sa a gurin mu kullum kashe sauro miki shine ya ta'addare ni to a cikin hadisi ne yake cewa da duniya ta kai kimar fuffiken sauro da kofi daya na ruwa ubangiji da bai sha ta kafiri ba duniya fatta da kima a gurin Allah shi sa ga ahalin layi duniya fatta da kima a gurin su wannan shi ne sunnar annabi facali ba duniya ba ya zo sun hadisi ba wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo dinari an kawo dinari an kawo dinari ya rarraba ya rarraba ya zo yana sallah tare da sahabbansa shugaba alaihi salatu wasallam bacin ayyudar sallah sai ga shugaba shi gida da sauri sai ya dawo suka tambayi shugaba dalilin sun ga an yi gaggawa shiga gida sai shugaba yake ce in aka ce musu an manta da wani burmishin dinari ne a cikin gida fakar hito an ubai ya tau sai nake kamar a ce ya kwana a gidana shi sa na ɗauko ne watsi da shi kaga kuwa ka shi ma ka ɗauke shi ana watsi da shi to su ahalin layi wanda suka ma'abota masu tsira to za ga duniya ba abin da suke ɗaukawa suke watsar da ita irin duniya ba abin da yake zuwa musu ba suna fitar da shi suna ba da shi irin duniya kuma sun mutu ba za ga duniyar a gurinsu ba shi sa an ce maulama shi bra rajallahu ta'ala anu wani lokaci a maka ya je maka a nan ne na ana ta aski an masa aski mutanen kasashen duniya kowa ya zo sai ga shi sai ce a ni zan biya kudin askin nan ɗauko ya ajiye kuɗi wannan ɗauko ya ajiye aka tara mulamulan kuɗi yana gama sai tura wa duk mai asa aka ce abin da ake bashi ɗan riyar ishirin shehu ya ce ya tuwayan ba ne saboda in bashi wani lokaci kuma a sakudiyar an tara dukiyar sai ga wannan husari na masar ya zo ya karanta alkur'ani ga baki ɗin abin da yake gudun sai ya nika masa ya bashi to haka su bayan allah suke wanda suke bin gwadaban ma'aika ba abin da za a yana damun su irin a cin ga duniya ta tara a gurin sai ga suna ni kan suna ba da ita to ko da ba za mu iya zuwa mu daga wannan tawa na na yanzu ya kuma ya ku mutane na arhaqiya a abu alaikum yanzu jama'a da dangi na suka fi girma a gare ku minan layi daga Allah hakan ka basu saboda ni wadda haskumuhu kuka roƙi ubangiji kuma wara abun jihiliya kuka roƙi ubangiji a bayan ku can abin watsarwa kuka watsar da ubangiji a bayan ku manta da Allah inna rabbi hakika ubangiji na muhibbin ne kewayewa ne bi mata ba kula da abin da kuke aikatawa
wa ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil sawfa ta'lamuna man يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب wa ya ɗauri ya ku mutane na imaru ala makanatukum ku yi aiki a sahalu ku dawwama a kan aikin ku na halu in yi alunan ni ma zan yi aiki a sahalila zan dawwama a kan aiki na a sahalila sau ku ta'ala ku na sannu za ku san man ya ce ya ababu yi kuɗi da ni da ku wane ne azaba za ta zo masa yi kuɗi da za ta tozartar da shi wa man huwa kadhibun wa lakum wanda yake makaryaci to bi sauraro in ni ma akum raqib ni ma da daku ne mai sauraro ne a tare da ku
ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين wannan ma da amurna yayin da lamarin ya zo da halakar da su lazzaina shu'aib Allah ya ce sai muka tseratar da annabi shu'aib wallazina amanu wa azu bi rahmatin lillah da wanda suka yi imani a tare da shi da rahama daga gurin mu Kaga sai Allah ya ce da rahama da rahaman mu ne in ka ka shiga aljanna da rahmar ubangiji ne in ka ka samu salaha da rahmar ubangiji ne in ka ga Allah ba ku wani abin da duniya ne ko lahira ne duk da rahmar ubangiji ne don haka shi mumini bai kamata ya girman kai ba mumini bai dace ya nuna wani manu cewa shi yana da wani abu ba mai yin wani abu sai Allah ba mai ciyar da wani abu wani sai Allah ba mai azurta wani sai Allah duk sai da rahmar ubangiji shi sa ba a son goyi kai goyi a kan wani abu mu muke ma kaza mu muke mu kaza mu muke ciyar da kuka kaza duk ba a yi Allah wannan shi ne mai dan haka yake wa har wa har da ladina da mu sai haku tsawa tsawa ta jibril sai ta samu wa'annan wanda suke zalunci su ne suke shirku da Allah fa asbahu sai suka waye gari fi dalilin jazimi suna a durkushe a cikin gidajensu duk sun kikkifa sun kifa da fuskarsu gabaki ɗaya an halakar da su
كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد aka الثمود musu wannan awa a lokaci daga baki da duk rayukan suka bambuta amma su kaga su mutanen alkaryar laikatu su kuma kaga da duhu shi ne aka turu wani jirgiji mai duhu tare da wani irin sai aka turu su kuma gaba ke busar da su ya halakar da su shi ne allah cika allan daga launiya kai ka ce ba su zauna a cikin ta ba gabaki ɗaya garin an sha su babu komai ala buda lima da yana kama ba ita samu Allah ya ce ala na'am inuwa ta tabbata ga madiyana mutanen madiyana kamar yadda su ya ta tabbata da su samu da mutanen annabi salihu na'am
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين
Na'am. Allah ya ce hakika mun aiki annabi Musa ya ayatina da ayoyin wasu tsarin nabi da kuma hujja wadda ta mabayyana duk wannan manzon Allah yake ba labari ana ga su gaba labari Allah yana ba shi labari haka su yi biyu a ce kaza a ce wannan ta ba manzon Allah labari su ko mutanen maka ana gaya mu don su yi imani su ga abin da aka mutanen annabi ga abin da aka mutanen annabi ga abin da aka mutanen annabi sani ga annabi Musa duk ana ga muku labarin sa na
إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون
na وما أمر فرعون برشيد mun aiki annabi Musa da ayoyin mu da kuma hujja wanda take mabayyaniya ila fir'auna zuwa fir'auna wa malakihi da mutanansa fattabaku amr fir'auna dan haka su mutanen annabi fir'auna da suka bi lamarin fir'auna wa ba amr fir'auna bi rashi lamarin fir'auna ai bai zamo lamari wanda yake akan didi ba
يقعون قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد ya المردود kudu ɗaukar yana gabata ga mutanen sai yau kiyamaki a ranar tashin alkiyama zai yi gaba su kuma za su rushe a baya fa'aura da gumin na ya gangarar da su da damar shi haka yake kamar yin sun hadisi inna da kulle gadin luwahu yau mai kiyamaki duk wani mai- mai yaudara to yana da tutu tsara tashin alkiyama in ka ja mutane akan wata bata ko kan wata halaka to a ranar tashin aljama sai ka zama shugabansu yana zai a ja su zuwa wuta allah ya tsare mu allah ya kiyaye mu wa isal wurfil mardu tir da magangara a bangangarewa ita ce wuta
وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة من شر wa المردود mutbi'u fi hadhihi la'anatan aka biyar musu da la'anatan da la'ana tsinuwa daga Allah fi hadhihi a cikin wannan rayuwa ta duniya tun a nan duniya wa yawmal qiyamati haka nan aka biyar musu kuma da wata tsinuwar a ranar tashin alkiyama bisal rubdil marbud tun da wannan taimako wanda yake almarbu da abin taimakawa taimakon da zai janyo musu tsinuwa tsinuwar ubangiji
ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم وحصيد ya ce zalika wannan ababen ambato wannan abin da aka ambata tun daga kan labarin annabu da labarin annabu nuhu na nuhu da ake taba da labarin su yana daga cikin labarin alƙaryatu na kusu alaika da muke ba da labarin sa a gare ka ya rasulullah minha daga cikin wayannan alƙaryatu akwai wanda take qa'imun tana nan a tsaye idan ka je za ka ganta amma babu mutanen a halakar da mutanen kamar irin mutanen mutanen annabi salu wahasi akwai kuma wanda take a girba an girbe ta babu asalin kasar ma babu jama'ar gabaki da an tauke su kamar irin su mutanen annabi hudu
وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما سألوه غير تتبيب wa ma zalamnahu Allah ya ce mun azalamce su ba ta sababin halakar da su da aka yi walakin zalamu anfusahum su suka zalunci kawunan su kama agalat alhum alahatuhum allati yadkhuluna min dunillahi min shay iyayen gijin da suke suke bautawa ba Allah ba ba ta wadatar da su komai ba ta ce musu komai ba idan azabar ta zo duk abin da karka ba Allah ba abin da zai taimaka ba ba zai taimaka musu ba lamma ja amru rabbika yayin da lamarin ubangijin ka yi wa ma za duhu ba ta dade su da komai ba gurin rukun sa da suka yi su ne iyayen giji gaira tasbit in ba halaka ba
وكذلك أمر ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد na'am wa kadhalika irin irin wannan kwatancin wannan rubo to haka rubon ubangijin ka yake idza ahabal qur'ani dan ubangiji ya rubu wata wata alƙarya yana nufin halakar da ita wa hiya zalimatun tana mai zalunci ta hanyar zulubai inna ahadahu hakika rubon ubangiji alimun shadid mai radadi ne kuma shadidin mai tsanani ne kaga yake cewa bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga abu musa abu musa al-ash'ari shugaban sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la yumli lizalim hatta idza ahala ahadahu lan yuflitu thumma qara'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika ahadu rabbik ahadu rabbika har zuwa karshe yake cewa shugaban sallallahu alaihi wasallam yana cewa ubangiji yana wa azzalimi talala mutum ya ta safu ya ta safu sai ga ana bashi lafiya ana bashi lafiya ana da bashi magoya baya suna kusa suna suka shi ubangiji ya ne masa talala ga lafiya ta ana buɗe masa kuma duniya ana buɗe masa ana shi ne rin zai zari magan wanda yake azzalimi ne kaucewa Allah Allah sai ma talala a bar shi a bashi tsayin rai in ka duba kafin ya sama ga Allah ya zuci yanzu ka je can kasa Yahuda ka makasar tala sai ka ce ma ba a mutuwa ga lafiya Allah ya ba su ga kuɗi ga lafiya na cikin nema sai kuma nan kana cikin kunci to wannan kuncin naka ya fi wancan wadatu da suke ciki hatta idza ahabahu har sai ya da ubangiji ya rike shi azzalimi lam yuflitu to ba zai kuma iya suka cewa Allah ba daga nan sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya wa kadhalika ahdara bika idza ahdara quri wa hiya zalimatu inna ahdahu alimun shadid inna fi zalika hakika cikin waɗannan iskoshi da aka ambata la ayatan akwai izina akwai izina da mana safa azabal akhirati amma ga wanda ya ji tsoron azabal lahira zalika wannan yini shine ranar tashin alkiyama yawmun majmu'un lahun nasu yini ne wanda mutane suke taruwa a cikinsa za a tara mutane shi ne mutum hakimin dilla alasu ya fi cewa ya su tari kulmuni nuna yawan alkiyamati za a tara mummuni ranar tashin alkiyama kowa zai taru kowa ba wanda ba zai zuwa da yini ba wa zalika yawmun majmu'un kuma wancaninka wannan rana ce wanda ke mashhur wanda dukkanin halitta duk wani abu kowa zai halarci wannan yini mala'iku za su halarta annaba za su halarta manyan manyan bayan Allah ga matsinalin da aka yi a duniya irin su fir'auna su abuja su ba duk za su za su halarta kowa za a tara shi a lokaci mai imani kuma zai shiga cikin daji sun kuma kafin lokacin kuma sun shiga cikin tashin hankali ne kuka baya wa ma huwa fihi illa la ajalin ma'lum Allah ya ce ba ma jinkirta shi shi wannan lokaci illa la ajalin ma'lum sai da wani lokaci wanda yake abin iddigawa wanda yake yana nan a iddige a gurin ubangiji alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina